أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زال الأولى راجعة وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أم المكتوم وهاتم المحمدي الشيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفارسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس والأقدار فريد الداري على الإطلاق خاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق أسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا أئمة الشيخ حذر لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau muna zama na ishirin da uku a karatun faizul anwari fi akhlaqi awliya illahi al-akhyari jiya alhamdulillah mun hada abin da ake bukata mun dawo za mu dauki babi ɗaya na daga imani mu yi bayani akai jiya mun faɗi ƙarshen conclusion ɗin menene mukamul islami ko da manaziluha islam له ثلاث منازل إيمان له ثلاث منازل إيسان له ثلاث منازل منازل ɗin abinda suke ciki abinda yake ɗauke da su shake nufi wanda muka kawo dalilai da abiyat na shehu abubakar bin yawa sulamun jiraya wa bimtahu babul wilaya kenan to yau za mu shiga ma ja babu ma ja fi annal iman aslahu ilhamun shi imani asalinsa ilhami ne ilhami ne Allah maɗaukakin sarki yana ilhama ne wa bayansa to wajen ilhaman kowa akwai abin da Allah ke sanar da shi da shi ne mutum yake ƙara samuwa ko ya ƙara fahimtar abin da Allah yake nufi da shi. Wa'alam annal imana ka sani shi imani asalihu ilhamu asalinsa ilhami ne. yalqihi Allah tabaraka wa ta'ala fi qalbi abdihi Allah ne yake sanya imani cikin zuciyar bawansa sun mai za bin nazar fi masnu'ati ta'ala watan wa wuduhan sannan idan Allah ya sanya wa mutum imani a cikin zuciyarsa sai ya ƙara masa ma'aikatu a cikin zuciyar ma'aikata kaza ma'aikata kamar ne da muke magana nan yawa ma'aikatu almasnu'at na ubangiji wannan ne shi kuma yake karawa mutum imani karfi bayyana wayan mu yana karuwa shi kuma imanin bisma'il qur'an jin karatun alqur'ani subatu salihina zama da mutanen kirki wannan duk guraren da imani gonan da imani yake kiwo kenan yawa jin karatun alkurani abdahu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama magana akan salihan bayan Allah gurin da za a yi magana akan aikin alhairai da sauransu to wannan ne ya zadu al'insan imanan ma imanihi wani abu zalika da makamancin wani abu kamar haka wato ma'ana gonayen da ke bawa yabanya numuyi wa imani suna nan da yawa to amma daga ciki ka gane ga gurin da in ka je za ka samu imani ga gurin da in ka je za ka samu imani saboda ka iya ganewa ga gurin da za ka samu kasawa kenan nan imanin mutum zai bushe ba a magana na imani a gurin ba a magana a duniya ce kawai a gurin misali to kasawa ce za su samu mutum Allah ya yi yasa ubangiji yake cewa walakin Allah habbaba ilaykumul imana ka gani habbaba habbaba ya soyantar muku bi ma'ana alhama alqa ilaykumul imana habbaba domin kai baka isa ka so ba sai dai a soyantar da kai a sa maka abin da za ka so abin saboda ka habbaba kenan wannan yana fi qulubikum da ya soyantar da ku sai kawatar da shi cikin zukatanku ya kawatar da shi idan Allah ya sa maka imani sai ya sa maka kaji tausayi kaga zayyana kenan in ya baka imani sai ya sa ka ka kyautata ka gani in ya baka imani sai ya sa ka ka haka dai abubuwa kaga hababa ilaikum al-iman ko wa zayyanahu fi qulubikum hababa ilaikum al-imana ma'anarsa wa yasirru lakum al-qur'ana sannan ubangiji bayan ya soyatar da kai imanin ya faranta muku ko kuma ya nasantar muku da karatun alkur'ani sannan kariha ilaikum al-kufra wal fusuka wal isyana kaga habbaba mahamudi ne habbaba mahamudi ne yumdau ana yabonsa saboda soyantar da aikin alhairi kariha a nan shi ma zai baka abu iri ɗaya yaƙi baya so yaƙi baya so kariha ilaikumul kufra sai ƙi abu ɗaya ne tafiya ne a guje kana tsaye waje ɗaya shi ɗaya ne zai baka idan an sa ka kaso abu in har ka so abin to ka ki wani abin kuma in har ka so ka kyautata to ka ki yin ruwa a lokaci ne da ka aiki ɗaya amma abin da zai zahara da abin da zai zama baɗi ne tunda habbaba ilaikumul imana kaga kariha ilaikumul kufura wal fusuka wal isyan idan ka ɗauki tunda aka ce maka saboda shi ubangiji zai ma magana zai ma magana ne akan doron ainihin abin da zai kai ka ga halakan gabaki daya kaga kufaru ai babban abu ne fusuku babban abu ne isyan kaga isyanun kuma aka ce gashi shi na ƙarshe wanda shine in ya ja ka zai kai ka fusuku isyanun ne zai ja ka zuwa ga kufuru saboda haka sai Allah ya fara maka da kufuru an gane wasu rafa an kuma shaitan ubangiji ya juyar muku ya juyar gabarin anku wasu rafa an kuma shaitana aka a shaitanu aka juyar muku da gabarin shaitan wa halaka lakumul jinan aka halittar muku da aljinanu zuciya ko aljanna zuciya tana ɗauka aljanna tana ɗauka halaka lakum aljinan aka halatta muku da zuciya wadda mina lakum gufuranu sannan aka yi muku ramana na gafara wa haɓa kuma rijiwanu aka ba ku kyautan yarda wadda yana sama ubi alwarar kawakiri sama aka mata ado da taurari wadda yana lukulubu bi anwar al-mawahiri aka yi wa zuciya ka gani jinanu jinanu aka yi wa zuciya ado da hasake hasake na kyauta na ubangiji fazinatu sama fazinatu sama baharusatu adan da aka yi wa da sama an kewaye ta ne ko an katange ta ne maharusa wato wanda aka mata gadi anin shaitani gabanin shaitan kare shiga wato wannan zinan yana nan tuntuni amma lokacin da ya fi tasiri shine bi wiladati sayyidil wujudi sama tana da ado tuntuni amma shaidanu suna zuwa istiraƙar sami amma lamma wili da sayidil wujudi da aka haifi sai na rasulullah sai aka tsare su aka hana su ba sa yiwa shi ne dalilin yursula alayhim shuwazun min nari wa nuhasun fala to wannan shi ne yursul alayhim shuwazun min nari duk wanda ya tasan masama za a wargaza shi tun zo manzon Allah aka hana su kaga shikan adan sama da wake nan suna rasulullahi maharusatun an tsare bi zinatin da ado to zina din adon wawo sai na rasulullahi amma kaga a zina aka bar shi amma ka duba za ka ga cewa ai da suna yastariquna sam'a yastariquna sam'a amma bi wujudi sayyidil bi wiladat sayyidil wujudi daga saukan manzo Allah sai aka dakatar da su a wa zayyanatul qulub zukata kuma an masa ado mahfuzatun kuma aka kiyaye su an iblisil la'ili daga iblis allaini tsinanne zuciya din nan ita ce matattara domin idan kuka duba na fatan da yana fahimtar karatuttukan za ka karatun kamar wani abu yake ya an kai level ɗin da ya kamata ya dinga gaya maka usulu asalin abubuwa manufar da ake neman karshe haka karatun zai dinga nuna ba me ake son ka gane manufa ina ake son ka je kaga muna magana imani muhalluhu alkalbu saboda haka duk magana da muke magana muna magana ne akan abubuwa ka duba menene malakutu ka duba menene mulku in na ce mulku kun san yaren da nake magana in na ce mulku ina nufin daga saman daga ƙasa zuwa saman ɗaya idan na ce malakutu a kalman sufanci daga saman ɗaya zuwa saman bakwai shaƙi cemar malakutu an fahimta nan ya faɗa maka ina ake son kaje menene ainihin imani ya ake ake samun imani aina ake samun imani da abubuwa ya kawo maka ismail qur'ani subatu salihina amdahu rasulullahi makarimul ahlak abubuwa ne to wannan aiki biyu yake maka a lokaci guda in ya sa ka kaso to ya sa ka ka bar abin da ake ki kenan shine kariha ilaikumul kufura ka gani wal fusuqa wal isyan a halin duk lokacin da ka so kai aikin alhairai duk wanda kake mukabalan aikin duk lokacin da kake la ilaha illallah la ilaha illallah kaga kaga yana mukabala mai alkufuru ne domin la ilaha illallah rusa kufuru take haka ne ko fusuka duk lokacin da kake da ainihin abin da aka halattar maka cikin abin da kake nema misali kana neman aure misali kana neman aure a sa wannan misalin yana don aka ce fusuk abubuwa ne masu yawa wanda suke zuwa babul fusuk ma'ana ka yarda da hanyar banza kenan ko ba ka bane in aka zo kana magana ta gaskiya ka yadda da isyanu saboda haka a lokaci guda nan makabul nan mardudun amma kuma duk a jiki ɗaya ne duk wani abun kuma a cikin gida ɗaya suke fitowa daga cikin zuciya ne to in ka duba za ka ga wannan alin wannan safilun duk lokacin da kake son abin da Allah yake so kaga zuciyarka tana malakutiya kenan ko kabar nasutiya kenan kabar hadaran ƙasa duk lokacin da kake mahamudin akiba ka karbi risala kenan kaga kamar zuciya ita take tsakiya take tau take abubuwa amma a lokaci da take aikin na fatan ana ganewa to shi kenan kaga idan ka zo ka duba sama ta karbi taharrusi ne da zinatul da ado me zinatul sama ai da ga kawakibu ne taurari ne me suke baka haske suke nuna baka duk wata tauraron da kan gata da dare ta maka duhu to za ka ce akwai bala'i haske ake ganta shi to hasken nan siffa ne na muhammadu nuru sannan kuma da shi aka yaƙi ibilisai to zuciyar ma tana da ado a cikinta idan ta sami karɓan wancan ta zo to ita ma mahfuzatun an iblisin la'ini an hajjabe ta gabarin iblis al-la'ini sinan ne shine Allah ya ce ƙala haza in ka samu wannan siraɗin alayyar mustaqim wannan shine hanya a waje na madaidaiciya in ka ka samu haka to ka hau kan abin da ake nufi da tarba inna ibadi laysa laka alaihim sultan to a nan lokacin ne sai a ce wa shedan lai bayina wai innan wanda suke da wannan siffa laysa laka alaihim sultanun ba ka da hannu a kansu illa manin taba'aka sai wanda ya bi ka minal gawi daga bacacce wanda ka batar da shi ya rinjayar da kufuru fusuku isyanu ya rinjayar da zuciya ya gurbatar da ita bai sa ta akan mizanin da ake bukata ba na ganin kama an fahimta wakila aka ce ma'ana fil asali al-imanu shine asalinsa imani fa innahum wa in waqa'u fil isyani shi imanin asalinsa ko da mutum ya fada cikin isyanu kaga bai fara maka da kufuru ba sai ce maka isyanu saboda yawancin babu wani dan adam da ba shi da wannan sabon illa al-anbiya wal mursalun haka ne ko fil isyan bainal khawf wal iqabi tsakanin tsoro da ikabi ya yi abu amma yana tsoron Allah baya so shi ne annadamu kenan ko to kaga imani ne tana nan tare da mutum ya saba wa Allah amma kuma akwai nadama domin nadama tuba ne nadama tuba ne duk mutumin da duk mutumin da ya saba wa Allah da kansa ya zargi kansa ya ga bai kyauta ba kamar ya ce astaghfirullah ne amma ka saba wa Allah kanka tsaye to lamari ya kai inda ya kai mutum ya shiga gulbi eh ya shiga gulbin da ba fitowa Allah ya kiyaye eh ka saba wa Allah kanka tsaye baka a ina in ka saba wa Allah ka ji wani abu ya yi taras a cikin zuciyarka bai dace ba to wannan shi kansa tuba ne imani ne yake wannan aikin na waraja ya kauni al-gufran wato tuba to kalbur muminu shi zuciyar mumini zinatun rahman shi ado ne na ubangiji fahuwa shi kalbul mumin yadda yake kalbustan kaman gona ne garasa halman nanu ubangiji ya dasa ya yi da shi a ciki wa hafaza hudu da shaitan sai kiyaye shiga barin shaitan kuma saboda me ma wasa ni samawati wala ardi sama ba ta iya daukan ubangiji kasai ba ta iya ɗaukan ubangiji sai ce walakin yi wasu a ne kalbi abdi mominu zuciyar bawa na mumini na iya ɗauka na shi ne ai inna lillahi wi'a'un fil ard ubangiji yana da wi'a'un kamar a ce kwano fil ardi a ƙasai wi'a'uhu aka ce to kwanansa kalbi abduhu mumin zuciyar bawa mumini ka gani ma'ana in Allah inna Allah la yanzur ila wala ila walakin yanzur ila to kaga mahallun nazarun lahi kenan kenan Allah duk abin da kake ba ruwan shi da shi abin da ke kallon zuciyarka to zuciyar ashe muhallin nazarin ilaha ne to gurin yana da muhimmanci ko ka gane Allah yana zuciya ko ka gane Allah ya fita ko ka gane in baka gane ba to ka dai gane domin shi abin da ake nufi shi karatu ishara ake yi in an ma ishara in ka gane shi kenan ba gane ba sai a kyale ka eh an ce mafiya yawan abubuwa ishara ne mafiya yawa ishara ne alif lamim sai ce kun gane zalika likitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kun gane ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم duk abin da za su sauka a Qur'ani iyakan wannan ayan guda biyar ne kawai abu guda an gaya maka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين an gama da Qur'anin gaba ɗaya an gama da Qur'anin a cikin Fatiha ka gane ma'anansa in baka gane ba ka je neman Allah a cikin Qur'anin mu gani ka je neman Allah ubangiji yana cewa assalatu qasamtu hanis faini assalatu qasamtu hanis faini sallah na raba ta gida biyu nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi nawa rabi na bawana wali abdi ma sa'ala da abinda bawana ya roƙa na bashi sai ce alfatiha tu qasamtu hanis faini isharar duk nake faɗa muku fatiha na raba ta gida biyu ya ce sallah ya raba ta gida biyu ya ce fatiha ya raba ta gida biyu to wace ce sallah wace ce fatiha saboda haka al-isharatu takatil aqila ko an fahimci abin da ke nufi kaga in ka zo as-salatu qasamtu an sayni sai aka ce al-fatiha qasamtu an sayni sallah na raba ta gida biyu sai aka ce fatiha ma na raba ta gida biyu sallah na raba ta gida biyu duk wanda ya rabi na wanda ya rabi na bawa na don ka zo sallah shi akwai na bawa a ciki haka Allah ya ce fatiha ma ya ce a raba ta gida biyu rabi na sa rabi na bawansa kaga shi akwai bawan Allah a cikin fatiha to shi kenan sai ka zo ka bincika waye bawan Allah sai a ce iyaka na abudu in aka zo iyaka na abudu a cikin iyaka na abudu ka bincika sai ga wai da fasarar iyaka na abudu to tun da iyaka na abudu ne ai alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin wannan Allah ya gode wa kansa ne. To waye ce iyaka na abudu bawan ne, waye bawan sai a nemo shi. Sai a nemo shi, in an tashi nemo ya ce, to da su sauran annabawa ba su karanta fatiha ba ne? Sai a tambaye ka, sallan irin sallan ka ne? an fahimta sallan irin sallan ka ne abubuwa daban-daban to a nan ne sai gane ashe annabi muhammadu ake nufi dai kawai to sai ka fita daga wannan ilimin kuma ya koma wannan ilimin ya je me ya kawo kanan ce ka zo neman annabi muhammadu ne a ce ta ai gashi nan ya za mu yi mu gane ya ce lissafa rubutu lawul mahfuzin ma lissafi ne ba rubutu ne irin naka haka ba sun ni araba ba haka ba ne ya ce ba biyu kenan alif ɗaya kenan sinu sai a ce in aka sa jimin sai a ce uku kenan dalin sai a ce hudu kenan ha'un sai a ce biyar kenan wawun sai a ce shida kenan zayun sai a ce bakwai kenan ha'un sai a ce takwas kenan ɗa'un sai a ce tara kenan ya'un sai a ce goma kenan sai mai kuma ce sai mai mai ta kanshi ai lissafin ya ƙare sai a dawo kuma in an dauki kaza da kaza ya ce ya ba da kaza ce da haka to a nan ne sai kuma a gane gidan da annai muhammadin yake kaga al-isharatu ta kafil aqil Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara na wa fa zaune da shaitan ubangiji da ya yi gonarsa a cikin zuciyar bawa sai kewaye shi kashe ɗan ya shiga wa man zara zar'an duk wanda ya noma ya shuka saƙahu to shi zai sha da kayansa saƙahu shi zai sha da kayansa sukuyan kenan wa man sana'a ma'rufan duk wanda ya aikata abu mai kyau abu kahu sai a bar masa abinsa wa man zayyana mawdi'an duk wanda ya yi ado waje raƙahu sai ƙayatar da shi al'imanu shi imani min afdalihi shi ne ya fi komi daga cikin wannan siffa ba huwa aula bi hibzihi shi ne mafi cancanta a kiyaye shi wai kimalihi kuma a cika shi kama kila kamar da wani mawaki ya faɗa indi haƙa'iƙun garasin ni'imatuhu kad man sahal alashu falaysu min algarasi indi haqa'iqu ina da haqiqoki wadda garasu ni'imatihi ko ko ne na so in shuka masa ni'imarsa kad man sahal alashu da kishin ruwa ya same shi falaysu min algarasi amma su kuma ba su daga cikin dashan fadarikuha to a riskar mata da abin da ake so wafi a ga sani ha abin rassanta in an bata abin da ake so ramu ta samu abin da take so falam ya udu a hadaran ba zai koma kore ba annal uda in ba ta samu abin da take so ba falam ya udu a hadaran in ba ta samu abin da take so ba to rassan ba zai zama kore ba annal uda itacen an bisa zai bushe ne ya zamo bai da amfani wato ma'ana idan imani baya samun yayyafin aikin alhairai to me zai ai wani mawaƙi ya ce duk wanda ya gona an kwambi in baya mata baya bata layin rashu alai halma'u ai bushewa take duk zuciyar da lamarin imani baya shiga ai lalacewa abin yake ko haka abubuwan suke Allah kiyaye wa qala abu hafsin an-nisaburi abu hafsin nisaburi yana cewa fara al yahuda yahudiyan wani mai yahudi ne ya gani fa waqa amagashiyan alai sai ya fadi su ba falamma afaka lokacin da ya farfado su ila an zalika sai aka tambaye shi me yasa ka suma fakala ya ce ra'aitu rajulan alai libasul adali na ga wani mutum ne amma gashi Allah ya suturta shi da adalci wa alayya libasul fadali ni kuma gashi Allah ya suturta da ana gani na kamar na fi shi libasul adali da bambanci da libasul fadali yawa in aka ce adalu wato a kama barawo ana maduka duka ga ɓarawo ga ɓarawo adalcin Allah ne eh shi adalci a wajen Allah saɓanin adalci a Hausa in Allah ya sa ka a wuta to Allah ya maka adalci to ka gani a waje bahaushe ya ce Allah ya sa ka a wuta ce an maka adalci ai zai ce wallahi shi ba mu komi ba ya ko ba ka bane to amma kuma haka abin yake a ka'idar larabci to shi kuma ga libasul fadali shi kuma wancan kuma ga shi libasul adali misali shikenan fagushi alai fa hashitu sai na ji tsoro an yi badalillahu libasi bi libasihi yanda aka kama shi ana barawo barawo barawo barawo misali fa kaga libasul adali ne aka kama shi ni kuma gashi ana gani na da karamci sai na sai su ma ce Allahu akbar ga wani ya shiga hannu habbaba ilaikumul imana ne fa kar kumance yana magana ne akan kalbu da ya kalle shi saboda tsoron Allah kawai sai faɗi su ma ci me yasa ka su ma ci na ga wani ne Allah ya sa masa rigan adalu ni kuma samun rigan fadalu ni yana gani na karimi mutumin kirki ashe kullum in ka kalli kanka ya kamata ka gode wa Allah ne ka ji tsoron shi to daga nan sai ya ce gashi nan yadda aka kama shi aka yi masa sai na ji tsoron kar Allah ya cire riga na ya samar ya ɗauko rigan shi ya samu kaga liman yana shan taba kan hanya kenan yana fito a haka ne haka ne sai na ce subhana man habbaba ilaina imana sarki ya tabbata ga wanda ya soyanta da mu imani to ka duba nan sai ya kawo abubuwa guda ishirin da wani abu wasabbaba ya sa sababi wa zayyana ya yi masa ado wa bayyana ya bayyana wa ayyada ya karfafa wa saddada ya datar wa sama ya kiyaye wa an'ama ya ni'imtar wa kamala ya cika wa a jamala ya kyautata wa arrafa ya sanar wa allafa ya daidaita wa asma'a ya jiyar wa atma ya kwaɗayatar wa karraba ya kusantar wa adna ya matso da shi kusa wannan take ke fa watsarin ubangiji saboda baye bayan da Allah ya yi watsayyaba ya jiyantar da shi daɗi na hanci ko baki wa a gana ya wadatar summa madahana ala fadalihi sannan ya yabe shi da fadalansa wa tafdilu bil jazai fifitayya na daga sakamako ne wa ta'atana biyayya mu min fi'ilihi daga cikin aikinsa ne liya kuna sawaba a hana saboda ladan ya zamo mafi daɗi a gare mu wal fadali da fadala a tamma wa asna mafi cika mafi ɗaukaka falahul hamdu ba mu da abin godiya sai shi la ilaha illallah sarki ya tabbata ga Allah ar-rahmanu ar-rahim wannan shi ake kira taharatul qulubi taharatul qulubi kenan wa qala fudayl fudayl bin iyal fudayl bin iyal yana cewa almuminu shi mumini qalilul kalami baya yawa ta magana amma kasirul amali aikin ne yake bayyana da yawa wa amal munafiqu shi ko mutumin kasirul kalami yawan magana ne da shi kalilul amali amma yakin shi ba yawa Allah ya kiyaye mu wa qala zannun al-masri shine shehin rabi'atul adawiyya al-mu'minu shi mu'mini bishrahu fi wajhihi bishrahu wato bisharan sa a fuskar sa kake gani wa uzunuhu amma bakin cikin sa fi qalbihi yana hade bakin ciki in ka gan shi da'iman kaga zamani ya dalkul kad dalkul waje gairu makaddari ka duba hoton shi Ibrahim kap sai ka ga kusan dubu na ga shi kawai a murmushi yake aksari eh sai kai gashi yana dauke da bakin cikin da yafi na kowa saboda gwargwadon girman ka a wajen Allah gwargwadon musibin bakin cikin ka amma sai ga kaman baya ji kaman babu ya shafi to wannan shine alaman da ake bukata amma ba kullum a zuwa same ka idan ka kamar an turo maka abin nan ba ba ko kana cikin bala'in a same ka ka ɗauki bala'in shine namiji shine namiji amma a ganka a hargitse a kowane lokaci bai yi ba mutuwa eh an ce shi kana gamawa za ku shiga yana cewa ausau shay'an sadaran ya fi komi yalwan kirji wa fa shay'an nafasan kuma ya fi koye duk wani abu na zajari an kulli shay'in akan kowane abu wa lam anna imana ka sani imani ikhtalafa fihi nasu mutane sun yi sabani ciki wa min man qala wanda suka ce al imani yazidu wa yanqusu sun ce imani yana karuwa yana raguwa wa qala ba'dhum wasu suka ce la yazidu wa la yanqusu ba karuwa ba raguwa wa min man qala daga ciki akwai wanda suka ce yazidu wa yanqusu yazidu yana karuwa wa la yanqusu amma baya raguwa wa ma wajatu man qala yazidu wa yanqusu hujjan wanda suka ce yana karuwa yana kuma raguwa ƙaunuhu ta'ala fadin ubangiji liyar zadu imanan ma'a imanihim kaga ya karu eh kuma kowanne ba ka ji ba sai ka ji dalilin shi kuma to a nan ne kuma ya tace ta an samu karo ne a'a kujeran akan suwa ake magana maratib din ba a waje ɗaya yake magana ba a waje kaza kaza ne a waje kaza kaza ne in ya da waje kaza haka wafi maudin ahar a wani guri wai za ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana ka gani wai za ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum daga cikin kuwane ne zadatu hadhihi imana wannan aya ta kara masa imani fa amma ladina amanu wanda suka imani fa zadahum imanan hum yastabshirun haka ne ko to wa qaulu sallallahu alaihi wasallama Allah qala ashfa'u yawmal qiyamati zan yi ceto ranar tashin kiyama da ya kharuju minan nari ban kana fi qalbi misqal habbat min al-iman wannan kwayar habba na imani a cikin zuciyarsa zan cece shi suma ashfa'u zan yi ceto fa ya kharuju minan nari ban kana fi qalbi misqal hardalati min al-iman kaga yazidi wayan kusun kenan tun ana magana da kusan da kusan ne an hada da ayoyi guda biyu kenan hujja ya cika to wani ya san wannan iya abin da ya sani kenan to akwai waɗansu kuma a gaba wanda sai zama baka san wannan ba wa amma hujjatu man qala al imani yazidu wa yanqusu wannan imanin shine wanda Buhari a lafzul Baihaqi ya rawato wa amma hujjatu man qala innal imani la yazidu wa la yanqusu su kuma da suka ce ba karuwa ba raguwa فما روي عن أبي مبيئون عن حماد بن سلمة عن أبي محزن عن أبي هريرة جاء وفد السقيف إلى رسول الله wasu wafdu baki ne daga cikin kabilan sakifu suka zo wajen manzan Allah fa kalu suka ce ya rasulullah ya manzan Allah al imanu hal yazidu wa yanqusu imani yana karuwa yana raguwa kala ne sai ta islam sai manzan Allah ce al imanu mukammalun fi qalbi imani yana cike ne a cikin zuciya ziyaratu wani kusa ne kufurun karuwansa ko tawayansa kafirci ne yake yake sa ya tawaya wa qala aun bin abdullah aun bin abdullah yace samitu umar bin abdul aziz naji umar bin abdul aziz ya kula yana cewa alal minbari law kana al-amru ala ma yaqulu haula'i ash-shukkaku dallal lau kana al'amuru da abin da ya kasance alama ya kula ha'ula'i akan abin da wani suke faɗa a shukaku masu kokonto abdallan batattu inna zunuba tanqusul imani cewa zunubi na tauye imani la'amus ahaduna wa kana la yadri ma zahaba bin imani aksaru amma bakinnu da mun waye gari mun iri ɗaya daga cikin mu bai san ma zahaba min imanihi me ya kare na daga imaninsa ko kuma au ma ba ke mini ko kuma me ya ragu ba wannan Umar bin Abdulaziz kenan mahama kana al'amru to koya dai lamarin yake al imani yazidu wa yanqusu har da wayannan riwayoyin imani yana karuwa yana raguwa la'anna kullu mu'minin muslimun domin kowane mumini musulmi ne walaysa li kulli muslimin muminin amma ba kowane mumini ne ba kowane musulmi bane yake mumini ad-dalil qawlu ta'ala qalat al-arabu amanna laraba sun ce sun yi imani qul sai Allah ya ce ka ce musu lam tuminu ba ku yi imani ba walakin ku ce kulu asalamna kun musulunta ne wa qala gairihim wasu suka ce la ba su da zalika babu laifi an yi sammu an fi son muminuna mutum ya ambaci kansa mumini ko da bai kai wancan kujeran ba warwaya an abba an rawaito daga atayi kala a darabtu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na da cikin sabon mazala wa mu yaqulu da suna cewa nahnu almu'minuna almuslimuna mu ne mu'minai musulmai warawa waruya زياد بن علاقة أنا عبد الله بن زياد الأنصاري قال إذا سئل أحدكم عن إيمانه إذا أكتم بين إيه أكن إيمان سا فلا يشكى فيه كريكو كنتو وقال إبراهيم التيمي ما يكرهن أحدكم أن يقول أنا المؤمن ما يكرهن ba wanda zai ki ɗaya daga cikin sa ya kula ce ana mu'minun fa in kana sadika in gaskiya ne ya tabbata fa du ajranna ala sidqi sai a bashi lada akan gaskiyar da ya faɗa wa in kana kaziba in makarici ne fa ma dakhala alaihi min kufri ashadd min kazbihi korewa ne abin da ya shigar da shi na kafircin sa ya fi ƙaryan ya fi shi ne mafi tsanani daga ƙaryansa li'anna ta'ala qala domin ubangiji ya ce ya yi wa ladina amanu ya kuwa ɗaukar imani ku tuba alaikum siyamu an rubuta muku an farlanta muku kenan azumi kama ku tuba alladina min qablikum kamar yadda aka rubuta wa na gaban ku la'allakum tattaquna yin haka za ku ƙara tsoron Allah wa fi mawdin ahara a wani guri kuma yana yayi wa ladina amanu idan kuntum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah ku tashi ku yi sallah kenan faman kane shakkaku wanda yake kokwanto annahu muminun shi mumini ne yan bangi Allah ya lizamu saumu ya kamata Allah ya lizamu saumu wato kar azmi ya lizimce shi wasu salatin li ana simakum domin siman ku shine muminai walillahi darul qailu haisu qala mamakin wani mai faɗa da yace wa man daru illa lailatun wa nahariha wa man nasu illa mu'minun wa mukazzibun wa man daharu in an ce me daharu illa lailatun wani haru a dare da rana shi ake kira daharu wa man nasu wane ne mutane illa muminu wa mukazzabun mumini da mai gaskiya ne da makareci su ake kira wa man nasu ko wa man nasu mutane ba zama ba illa muminin wa mukazzabun daga mumini ne sai makareci fa in anta la tu'min ولم تكن كافرا فأين إذا يا أحمق الناس تذهب فإن أنت لن تؤمن إذا ما كان مؤمن با ولن تكن كافرا هو ما كان كافر با فأين إذا يا أحمق تعينا كي يا أحمق يا واوا يا أحمق الناس يا واوا daga cikin mutane ta samu ina zaka tafi dole ɗayan biyu ne ko ka zama mumini ko ka zama kafiri ko ka zama mumini ko ka zama kafiri bi ma'ana nan gurin ka ga sake matsawa da kujera e mun wato ba kowa sai mumini da kafiri wato muslimu wal kafiru kenan to kaga an narka can qalatul arabu amna walakin lam tu'minu wa qulu asalanna wa qala abu laysa samarqandi aidan takallama nas bil iman mutane sun magana cikin imani قال إمام أحمد بن حنبلي وإسحاق بن راهويه قالوا الإيمان قول وعمل wannan riwayar Ahmad bin Hanbali Ishaq bin Rahawayi sun tafi akan al-imanu qaulun wa amali fada da aiki shi ake kira imani wa qala Jahm bin Sufwan wa man tabahu qalu Jahm bin Sufwan shi kuma da wanda suka bi kalu kace al-imanu huwa ma'arifatun bil qalbi shine sanin Allah a zuciya wa qala abu hanifa wa sahabahu su kuma abu abu hanifa da sahabansa suka ce al imanu shi imani wai iqrarun bil lisan kaga al ma'rifatu bil qalbi kenan sai suka ce wai iqrarun bil lisan wa tasdiqun fil qalbi wal amalu min shara'ihi wa bihi na'khudh da shi da mai riko annaban qala wanda yace al imanu qawlun wa amalun in ya ce imani faɗa ne da aiki da yadda Allah samman salata imanan domin Allah ya kira sallah da imani bi kauli wa ma kana lahu li yabi'a imanukum yani salatukum ila baitul maqdis to kaga yayi kenan ko wa ma man qalu al imanu qawlu qawlu qawlu wanda suka ce imani qawlun fada ne li qawli fa asabahum wallahu bima qalu to kaga an hada fa asabahum wallahu sai Allah ya karbe su suka samu lada bima qalu da abin da suka fada wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah ce umirtu an uqatila an-nasa tashhadu an la ilaha illallah an umurce ni wanda ya hana ni isar da saƙo in far masa ma'anarsa hadisin idan ka ɗauke shi a yadda ya zo a sigansa shine zindiƙai mulhidai suke ganin manzo Allah zo kashe mutane ne kawai an umarce ni zan isar da saƙo to wajen isar da saƙo ne ce baka isa kai ba to ka kau da shi don ka isar da saƙon ubangiji shi ne manansa shi ne zaman lafiya ku in ba ka bai ka tambaya to annabi mutane nawa ya kashe ai wanda ya zo ya ce tun da ka takura mana wallahi ni zan kashe ka manzo Allah ya ce to in Allah da ko ni zan kashe ka shi kadai ya kashe kaga ashe kenan duk abubuwan da suka zo da shi ba shi ne abin da Allah yake nufi ba duk abubuwan da suke faɗa daban abin da kuma ake nufi da shi daban umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an umarce ni wanda za su hana ni domin duk wanda Allah manzo Allah Allah turo shi Allah ne yi ka wancan kuma bayina ne saboda haka ka je ka kira su bauta mu don ya zo ya ce to ubangiji ya turo ni matsayin annabi isar muku da sako ku musulunta in suka ce ba su musulunta bai ce to ku ba da mutanen ku isar musu da sako domin ba bayan ku bane bayan Allah ne in suka ce ba su yi ba sai Allah ce to ka kai musu hari ka je ka je isarwa su kuma suka tashi za su tsare shi kuma manzala ya ce to ba wanda ya isi dalilin da sahabbai suka samu kasadu sabki kenan wannan shi ne shi ne dalilin shi ibrahim da yake cewa li'annan nabiya la hashimin dara magaza idan ka koma ka bi ainihin protocol din hanyar da aka bin manzala bai taba yakan kowa ba aikin da zai yi ne aka ce bai isa yi ba shi kuma ya ce to ba zai bar aikin Allah ya bi su ba su kuma suka ce baka isa ba sai su ce to sai sun kashe manzo Allah manzo Allah sai Allah ya ce to ka kare kanka ni kuma na tare da kai sabai kuma wannan kuma suka ce mu kuma mun yarda da kai za mu taimake ka sai ka isar da sakon Allah sai ka zabe su bin hiyari bin hiyari bin hiyari wannan shi ne Allah ka taimake mu wa ma man kala wanda ya ce annal imani ma'rifatu bil qalbi imani sani ne da zuciya bal annahu wannan lawita kadar kufura da ya yi itikadi na kafirci wanda ya ta kallon biyi bai yi magana da shi fa'ina wani shiru kafira ya zama kafiri gaskiya ne to kuma itikadi a zuciya abinda mutum yake kwantowa na zuciya bai faɗa a fili ba ai da yawa yana zama kafirci to wanda ya ce imani itikadi ne a zuciya kawai ya ce wannan shi ne to duk ranar da ya ce ya karanta akwai wani tunani wani lokacin ka ce to kai ka san kana da baba baban ka yana da baba misali ya kaji ka ce Allah shi kuma waye baban shi to duk ranar kai wannan tunanin ka kafurta tun da shine itiqadin kaga ana nema wa mutane sauki kenan a yi saka a balance wanda kuma a wancan tafiyan al-imanu qawlun bilisanin wa amalun bil jawarihi idan ka yi wancan tunanin a zuciya ba zai haɗu ba sai ka fito da ɗayan sai ka fito ka ce kai Allah nan fa kana ganin kaza kaza sai ce ka kafirce amma in ka ja bakin ka kai gum baka da zunubi wannan yafi kubutar da al'umma wannan kusan duk addini kullum abin da yake tafiya kenan salihati to ka gani ai ya hada ya hada sai ka ce ka yi a to ba ku ji mutum da ya ce a shaɗu Allah shekaran jiya ko ranar da muka dawa karatu mutum ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah sai ka ce to ka zo ka yi sallah sai ce shi dai ba zai yi ba ba za ka yi sallah ba ya ce to me yasa ba za ka yi sallah ba ya ce haka ne kawai ba zan yi ba amma shaɗu Allah ilaha illallah to tun da shaɗu Allah ila illa wa shaɗu da Muhammad Rasulullahi sallah ne ba za ka yi ba sai ya ce to a bari a gani lokacin sallar in yayi ba zai yi ba in lokacin sallar yayi bai yi ba aka ce a kashe shi qatalu haddin lal kufur da a kashe shi ne kisa na haddi ba na kafirci ba saboda ya faɗi ɗaya ai ɗayan ne bai cika ba ana ganewa ƙwaƙwalwan karatu fa ke tafiya wanda in ka gane wannan to duk wani abin da zai fito baya kana rike da wannan kasancewa kawai ba za a iya dambaruwa an haɗa mutum bai insha Allah fali anna jibril haka dai falawi ta kada fali anna wulawi ta kada al-kufra ga mutum ya yi itikadin kafirci wannan ta kallon bihi ko da bai magana fa inna yasiru kafiran ya zama kafiri fa kazalika idza taqada al-iman haka idan mutum ya yi itikadin imani wala ya takalau da bai zama muminin ba fa inda wai shirin muminin ko a zuciya kawai kare tsammanin cewa Allah nan fa gaske ne ka zama muminin to kuma ka ba zai zama hakan ba wa ma man qala wanda yace annal imana imani iqrarun bil lisanin fada ne da harshe wata tasdiqun bil qalbi ka gaskatar da shi da zuciya fa li anna jibril alayhi salatu wassalamu jibrilu da kala ala rasulillah ya shiga wajen bazan Allah fasalahu ya tabbe shi anal imani kaga ya maka da babin nan farko ko ya da maka da shi fa qala annabi ya ce al imanu an tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal ba'th ba'd al maut wal qadar khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala fa qala jibrilu sadaqta yace kai gaskiya fa kana sa'ilu jibrilu mai tambayar shi ne jibrilu wal hadidi muhammadu salawatullahi alaihi masoyin manzala sallallahu alaihi wasallam tsira da amince bi mahadari yana tare min sahabati da sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya dada su ma'ana ta'alimuhum yana sanar da su ne wai zaharu dini yana bayyana addini wa shari'at wa tariqat wal ihsanu yana bayyana musu ne su gane in ka ce kai musulmi ne ya sallah biyar sallah azumi zakka hajji shi kenan kai musulmi ne amma matafi sai ka hada da imani ka hada da ka hada da imani da ka hada da imani ka hada da ihsani to shine ka hada shine ake cewa ka samu dino amma ba haka ba kai musulmi ne kana tafiya ka samu to ka hada ima islamun imanun ihsanu to ka hada dinu an samu abin da ake bukata a wajen Allah kuma baka sai ka hada ba sai ka zama dan dariƙa a wajen manzo Allah ba baka sai ka hada ba sai ka zama dan dariƙa domin babu imani shi yana wani aiki ne daban a cikin neman matsayi shi yasa yake da manazilu Allah ka tsare mu mun tsaya sai gobe in muna cikin rayayyu Allah ya kai mu Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya sa mu daga cikin bayan salihai albarkar sai da rasulullah Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya dauke mana wannan bala'o'i Allah ya sahale mana ya sare mana Allah ya ji tausayin mu dan manzo Allah Allah ya karbi imanin mu saboda manzo Allah Allah mun bada amana imanin mu a hannun manzo Allah فاتح الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر بدار العزيز صلاة تولى الازل والابد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت مكان احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة.